بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da ashirin da takwas ga watan zulqa'ada hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da sha hudu ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na hamsin da hudu daga cikin jeren je karatuttukan littafin alfatwal hamawiyyatul kubra wallafa shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba manta ba kamar da kullum muke faɗi Ibn Taymiyyah ya rubuta wannan littafi ne sakamakon tambayar da aka rubuto mashi daga garin Hama ta ƙasar Suriya cewa ala gafarta mala menene ma'anar ayoyin da ke bayani dangane da siffofin Allah hadisai da annabi ya bayyana siffofin Allah a cikin su menene ma'anar waɗannan hadisan ibn taymiya ya cika wannan alƙawarin dan ya ba da ma'anoni da ka'idojin da ake fassara ire-iren waɗannan ayoyin da hadisai to sa'annan sai ibn taymiya ya fara amsa bangare na biyu na tambayar cewa to menene malamai daga cikin malaman sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautata suka faɗi dangane da ire-iren waɗannan ayoyin da ainihin hadisan ibn taymiya yana cikin amsa mana waɗannan mas'alolin dangane da kawo bayanan da malaman sahabbai daga cikin tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su suka yi da kuma malamai waɗanda suka zo bayan bayan su har zuwa zamanin ibn taymiya wanda tsawon lokaci muna ta karatu ne akan maganganun da yake ɗibowa daga maganganun malam ibn khafif Allah madaukakin sarki gafarta musu gaba daya wani wuri da muka yi a baya wanda ainihin aka aka lura da mu game da muhimmancin ainihin ta'alikin da ke karkashin wurin inda yace a shafi na 438 tahqiqi da takhriji da ta'aliqin da sharhin ainihin professor Tuwaijir da yace ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤيا بالتقييد sannan sai shi malam Muhammad ibn Khafif ya ambaci cewa su malamai daga cikin malaman sufaye sukan ambaci masazin ganin Allah amma da kaidi ma'ana sai ce za a ga Allah amma a lahira ina fata an gane faqalu yace kasirun ma yaquluna so da dama za ka ji suna cewa ra'aitun laha na ga Allah wa zakara an Muhammad ibn wa zakara an Ja'far ibn Muhammad sannan ya faɗi daga malam ainihin wato Ja'far dan Muhammad qawluhu lamma su'ila har ra'aita Allah hina abattahu wannan malami mai suna Ja'far dan Muhammad wa sha ƙasa ya ce az-zahir annahu al-khawwas malamai daga cikin malaman sufaye sun fi sanin shi da al-khawwas wa huwa ja'far ibn muhammad ibn masur ibn qasim abu muhammad ibn baghdadi al-khuldi shaykh sufiya malamin sufaye ne sahib al-junayd ya zauna tare da junayd wato almajirin malam junayd ne an gani wal jurairi da kuma jurairi waɗannan manya ne daga cikin limaman sufaye وروى عنه أبو نعيم في الحلوى كثيرا الإمام أبو نعيم ورويت مجنجنو الدواوى تقولونش أتكن لتاسجية الأولياء سافر ولقي المشايخ والكبراء ya yi tafiye-tafiye inda ya haɗu da manyan malamai da kuma manyan mutane qala anhu al-baghdadi wa ibn kathir al-imam al-baghdadi wa al-baghdadi anan al-khatib al-baghdadi da shi da ibn kathir suka ce kana fiqatan sabiqan fadilan mutum ne amintacce mai gaskiya kuma mai daraja wani da sanata sanatai ne wa hamsin wa mi'atai ya rasu hijira na da ɗari biyu da hamsin da biyu wa tufiya ko an haife shi shekara ta ɗari biyu da hamsin da biyu وتوفي سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة يا رسول هجرانا بطريقك بأربعين بتقص انظر حلية الأولياء وتاريخ بغداد والسير an gani da kuma tabaqatul awliya ta ibn al-munaqqin da kuma tabaqatul sufiya ta sulami da kuma al-bidaya wa nihaya ta ibn kathir anan maganar ita ce an tambayi wannan malami ne wato shi malam muhammad ibn khafif shi ne yake bayani yace so da dama zaka ga in ma ka ji sufiya ce na ga Allah to yana nufin da kaudi wato na ga Allah da zuci ko an fahimta shine gashi sai ya ce gashi da aka tambaye wannan malami aka ce da shi hal ra'aita Allah hina abattahu da kake bautawa Allah kaga Allah ne kala sai ya ce ra'aitu Allah ni sai da naga Allah summa abattuhu sannan na bauta mishi fa qala sa'id sai mai tambaye ya ce kaifa ra'aitahu yaya kaga Allah fa qala sai ya ce lam tarahu al-uyun bi tahdidul iyal ai idanuwa ba sa ganin Allah da kayyadewa na ganin ido walakin ra'atul qulub zukata da ke ganin Allah bi tahqiqil iqan saboda tabbatar da yaqini idan yaqini ya tabbatu to sai zukatan sai su ga Allah gashi malam a cikin ta'alikin shi na bakwai sai yace lam a'sur ala hadha al-kalam bi Ja'far bin Muhammad wannan maganar da malam yace ibn Ja'far dan Muhammad ya yi ta professor Tojiri yace daga ainihin wato inda wannan maganar take ba ba yana musunta bane wato idan kana ta hakikin wani tsohon littafi shine littafin yana yawaita kawo maganganu an fahimta wani lokacin in ba ka samu maraji din shi duka ba in ba ka samu littafai shi ko dogara da su duka ba wata maganar har abada ba za ka iya ganin ta ba shi yasa ko ga asarau da dama a cikin sahih al-bukhari da bukhari ke share fage da su ibn hajar sai zo sai ce bai gan su ba amma baya nufin babu su inna ma yace bai gan su ba ina fata an gane sai kaga wani malami ya zo daga baya sai kaji ya ce a'a ni kuwa na gani Nasiruddin Al-Albani da ya takhrijin littafin ainihin Manarus Sabil a Ira'ul Galil sai ka ji yake cewa ni ainihin ban ga wannan hadisin ba ko ban gani ba sai ka ji gashi dan wani matashi ya taso ya ainihin ƙara sa aikin da Albani bai ƙara sadin ba sai ka ji yana cewa shi ko ya gani a wuri kaza wannan ilimi ne ina fata an gane shi yasa ake so in ba kana da yaƙinin abu ba ko to kar kai gaggawa cewa babu sai dai ka ce kai baka gani ba na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to anan ga wannan ta'alikin da na dan sha kawo muku shi in ruwa turke haka shi ma na hamawiya ne wanda Abu Malik Ar-Rayyashi yayi ina fata an gane da yazo a cikin shafi na 181 sai ce wa zakara an Ja'far ibn Muhammad qawluhu dinnan to sai yake cewa sawabuhu Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn an gani wato yanzu shi wannan malamin da ta'aliqin abin da yake cewa Ibn Taymiyyah ya kuskure wajen nakali da yake cewa summa ko wa zakara an Ja'far ibn Muhammad sannan shi Abu Muhammad al-Khallal ya ambata daga Ja'far dan Muhammad sai shi wannan malamin yake cewa abin da yake daidai Abu Ja'far ne Muhammad dan Aliyu dan Husaini sai yace kama fi tarihi Dimashq kamar yadda magana ta zo a cikin tarihi Dimashq an fahimta to wannan magana da Professor Tuwejiro yace doganta ba ko sarki ya tabbata ga Allah kun ga sai wannan matashin shi kuma yake cewa ga tanan tana nan ainihin rawahu ibn asakir al-imam ibn asakir ya ruwaito ta fi tarihi madinati dimashq a cikin tarihi madinati dimashq a cikin juz'i na hamsin da hudu shafi na ɗari biyu da tamanin da biyu kun ga ikon Allah fa'ida dubo mana shafi na hamsin da ladabi na hamsin da kan kashe duba mujalladi na hamsin da hudu dubo mana mujalladi na hamsin da hudu mujalladi na hamsin da hudu kun gani ga littafin kwanci a bayan mu Profesa Tuwajiri ya ce bai gani ba to da wannan ne za ka ga rikicin da muka yi ta yi kenan da manyan malaman Najeriya lokacin muna matasa idan wani malami ya ambata a cikin littafin shi yace bai gani ba idan mu muka ce a'a gashi sai ce a ba wani ya ce bai gani ba ai babu kenan kai ka isa sun ce a'a bari mu buga muku misali na ƙarshe Malam Abubakar Allah gafarta mishi lokacin da ya hau kujerar Malam Abubakar gume yana tafsiri sai zo tafsirin suratu An-Nisa farko farkon ta da Allah yake magana dangane da asalin halitta ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها إنها حديث ياوي صحيح cikin musnad al-imam ahmad da sahihu muslim ya fassara cewa Allah ya ɗibi haƙarƙarin adamu da su ya halitta hawa'u an fahimta to amma ma Allah la udaka sai ya ce ya karanta a fi zulalul qur'an sai da kutubi ya ce wannan hadisi babu sai aka ce mishi a amma akwai hadisin a cikin sahihu muslim sai yace a a tunda dai har wani malami ya ce babu to babu anan aka baya to wannan kuskure ne a cikin ilimi ko da malami ya ce babu a matsayin ya ce babu din a iya sani shi yana ganin babu ta iya yiwa kuma ya zama akwai shi shi yasa ɗazu nake cewa in ma ya kai mutum ya ce babu ɗin to sai yana da yaƙini to ko shi a yaƙinance ya ce babu kamar me kamar su ibnu khaldun ibnu khaldun ya tattara hadisan mahadi ya ce dukan su ƙarya ne zai ku saurari kan susuwa na da na taɓa wajen shekara sha biyar na sanya mishi almahadi na tattauna wannan matsalar ya ce ba wani hadisi da ya inganta ko ɗaya game da hadisin mahadi haka aka samu wasu manyan malamai duk suka yi maganganu haka amma akwai hadisai sun inganta da yawa malamai sun dade suna cewa hadisan sallama ɗaya gaba ɗaya ba su inganta ba amma da yawancin su sun inganta to akwai ire-iren waɗannan da dama sukan faru a cikin babin ilimi kaga dai gashi nan shi a daidai lokacin da shi malamin me yace dama cewa lam a'sur ala hadha al-kalam da Ja'far ibn Muhammad wannan magana ban taba ganin ta ba ga Ja'far dan Muhammad to ban sani ba ko hankalin ku ya darsa su zuwa ga wani abu wanda zan bayyana shi ne idan har dukkanin mu mun gamsu akan Ibn Taymiyyah ya yi kuskuren naƙali eh to ba mamaki kuskuren nakalin shi ya taimaka wa professor Tuwaijir wajen rashin gano magana shine idan ya ce maka je ka ka duba bulugul maram ashe lokacin da nake faɗin bulugul maram ba bulugul maram ya kamata in ce maka ba ya da salihin na ce to kaga kuskuren baka littafi da mai shi ya ja baka gano abin da aka ce ba yawwa saboda haka in ya tabbata cewa Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn Hussein shine da wannan maganar wanda ya tabbata to ashe zaka gano kenan idan har professor Tuwaijire ne tafi yana neman wannan maganar da Ja'far dan Muhammad ba zai ganta ba yawwa ina fatan kun gane saboda haka kuskuren nakali da Ibn Taymiyyah yayi shi ya kai ga gazawar da profesa wajen ganowa wallahu ala wannan shine abin da ya bayyana gashi mun sai yake cewa a cikin shafi na 282 min tariqi Muhammad ibn al-Haris النبائني قال بينما محمد ابن علي ابن الحسين في سماء الكعبة وترانا محمد دان علي دان حسين yana zaune a gaban Ka'aba sai za a Arabiyu sai ga wani balarabin ƙauye wato larabawan ƙauye fa kar ku dauka wai sun kare har yanzu in ka shiga maka ko Madina ko za kai ka ci da su kuma yadda aka siffanta zamanin Annabi haka suke in suka zo suna magana ko a zamanin Annabi an ce ga wani ya zo nasma'u dawiyya kalamihi wala nafhamu ana jin gurnanin ne ana jin magana amma ba a fahimta me yake faɗi ko haka har yanzu ka haɗu da badwi badwi ya shigo maka ko yana magana yana furza maka yawo ba ka jin me yake cewa yau muna rance yake yi laraban ƙauye ne haka suke Allahu akbar saboda haka yace fa idza arabi fa qala lahu har ra'aita Allah hina abadtahu fa atraqa wa atraqa man kana hawlahu da kawai nan ya cewa wannan jikan annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma takwaran annabi Muhammad dan Ali dan Hussein an gane Zainul Abidin kenan ya ce mishi shin kaga Allah ne da ka bauta mishi fa atraqa wa atraqa man kana haulahu yayi shuru waɗanda ke kewaye da shi ma suka yi shuru ma'ana ta ɗaya kenan ma'ana ta biyu ya kwankwashi wa kan shi ma'ana ya binciki kan shi kamar ya tsaya ya nazari kuma ya sa waɗanda ke kusa da shi su ma su nazarin wannan magana thumma rafa'a ra'sahu ilayhi sai ya daga kai ya dubi balaraban kawai fa qala sai ce ma kuntu li a'budu shay'an lam arahu ba zai yin bautawa abin da ban taba gani ba fa qala sai ce wa kaifa ra'aitahu to ya ka ganshi qala sai ya ce lam tarahu al-absar bi mushahadati al-iyan ai kwayar idanuwa ba ta iya ganin shi da ganin ido walakin ra'atuhu al-qulub bi haqa'iq al-iman sai dai zukata ke ganin Allah da tabbatawar imani la yudraku bil hawas ba iya riska Allah da hawas ido hanci baki hannu jiki ba za ka iya ganin Allah haka ba a nan duniya ba za ka iya sa hannu ka taɓe shi ba za ka iya sansano shi ba shine da hawas ba a iya ganin shi da waɗannan wala yuqasu ha bin nas ba a kiyasin shi da mutane a cewa wai kama da wani ma'rufun bil ayat shi Allah ana sanin shi ne da ayoyin shi mal'utun bil alamat ana siffanta shi ne da alamomin da ya siffanta kanshi da su la yajuzu fi qadiyatihi la ya juzu fi qadiyatihi Allah baya zalunci a cikin ainihin wato hukunce shi ni kuma anan ina ganin kamar asalin wurin ya kamata ya zama ne la ya juru Allah baya zalunci fi qadiyatihi a wajen hukunce shi amma an ka karanta shi da la ya juzu fi qadiyatihi to Allah baya zarbaɗi baya wuce iyaka baya son zuciya a wajen hukuncin shi ba na min al-ashiya Allah ya yi nisa daga ainihin halittun shi wa banatil ashiya'u minhu sannan halittu kuma abubuwa su ma sun yi nisa daga Allah zaka ji asalin bayani dangane da amfani da kalmar bana malaman salaf ba sa amfani da ita amma kauci da wazi suka halatta wa kansu don kaiwa matuka don kwatance ina fata an gane asalin bana ya bono bon ma'ana tazara to Allah ya yi tazara yana da nisa daga halittu halittu sun yi tazara da shi malam sai ya ci gaba da cewa sai ya jawo wannan ayoyin iktibasi laysa ka mislihi shay'un zalika Allah wannan malami yace to kaji Allah kenan la ilaha illa huwa ba abin cancanta da bauta sai shi faqala al-arabi sai ba kauyen yace Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shi fi sani inda ya dace wa aje manzancin shi shi ma kaga aya ce to amma sai malamin ce wa fi sanadihi Muhammad ibn Musa ibn Muhammad al-Barbari a cikin isnadin wannan riwaya akwai Muhammad dan Musa dan Hammad al-Barbari dan kabilar Barbar kenan Barbar sune kabilu ga sunan wajen Tunisia wajen dai galibin su suna Maghrib al-Arabi daga kasashen Libya da sauransu asali asali su ne bare-bare da bahaushe yake cewa waɗannan kanuri ko kuskure ne a tarihi muke ce musu bare-bare don haka za ka ji kanuri yana da wahala ya ce maka shi ba barbare ne sai dai ya ce maka shi kanuri ne an fahimta wannan wani tarihi ne na shige mu a makarantar nan muna da wani tafi da ya analyzing wannan risala ce magister risala jami'iyya thesis ne ya zauna ya akan kabilun barbar kabilun bari-bari an gane ba su ne waɗannan kanuri ba barbar suna nan a ƙasashen libya tunisia morocco da sauransu to amma in suka tashi shigowa najeriya ta arewa a da sai su shigo ta borno in suka to suka zo kano katsina sokoto na gansu sai a ce barbar to waɗannan ma kanuri in suna shigowa kawai sai ake haɗe su ana cewa me bare bare misali yanzu kalaba da yan Niger Delta duk daga wuri ɗaya suke wutuwa don haka a wurin mu good luck nyamuri ne ko kun fahimta to su ma haka suka ga gawan ya fito ta inda hausa yake fitowa sai suka ce gawan ma ba haushe ne akwai rudani a duniya ina fata an gane to saboda haka waɗannan barbar suna shigowa ta ƙasar borno suna tahowa amma asalin bari-bari sunan su kanuri kanuri kuma kalma ce ta larabci wai homo kanuri su kama haske ne kanuri don haka duk da barbare zai ce kanshi da barbare sai dai maka kara ya maka mujamala kai da shi ya ce shi da barbare ne amma kanuri zai ce ko kuma ka biya ce mu kanurai ne borno kuma daga baharin nur ne wannan tekun lake chad idan dare yakan yi haske sai mutanen yankin suna kiran shi bahar nur teku mai haske shine sai aka mai da shi borno na fata an gane eh malam wa yake da suna wannan sufi shi ma dan dariƙa wa yake sharif sala a cikin littafin shi daulatu kanin borno ya wannan littafi yau shekara talatin da bakwai da ta gabata yana nan muna da shi a makarantar nan daulatu kanin borno shi ma waɗannan maganganu makamanta haka to wannan mutum dai mai suna muhammad dan musa dan hamad albarbari qala al-hakim wa dara qutni da hakim da dara qutni manyan malamai ne suka ce laysa bil qawi ba mai ƙarfi ba ne wa qala az-zahabi al-imam az-zahabi ko yace ghayruhu atqalu minhu wannan duk kalma ce ta raunatawa ghayruhu atqalu minhu wani shi ya fi shi kwarewa to in ka ji malamin hadisi ya faɗi haka ko shine sai suke fassarawa ruhsa anhu haka abdurrahman yace yace kasiran ma idza su'ila abi so da dama in aka tambayi babana ma za ta kula an fulan me za ka ce game da wani in ya ce gairuhu ahsanu minhu gairuhu atqanu minhu sai ce faqad wuhisa anhu ya zaftare shi kenan ya kwashe mishi kafa kalma ce ta raunatawa amma ba ba kai tsaye ba sai a ce gairuhu atqanu minhu wani shi ya fi shi iyawa to abin tambayar waye wani nashi ba ko kun fahimta akwai ire-iren wannan haka abdullahi ya ce idan aka tambayi babana game da mutum ya ki cewa komai sai haka ya ci gaba da magana shi kenan to ko da hausa fanfanfan fanfanfan ba komai saboda haka kun ji wannan riwaya ga ta dai ga ta ta tabbata a littafin da aka ɗauko ta amma ko malamin ya tabbatar da cewa tana da rauni kenan Allah madaukakin sarki ya taimaka kyau da sai mu koma inda malam yake cewa qala al-imam ibn al-qayyim babban malami ibn al-qayyim domin kalmar imam jama'a abinda ake nufi authority in academic sector wato wanda ya kai matsayin hukuma ya kai a ce mishi emeritus professor babban malami masani shine imam ba haka da ake cewa imamu malik ba ba irin waɗannan limaman ku bane masu sa rawani ranar juma'a zo su ta hayaniya da hadisan ƙarya imamu malik da kaji imamu din imamu din daraja ce ta ilimi na fata an gane qala al imam ibn al qayyim al imam ibn al qayyim ce muawanatu al qalbi ganin da zuciya ke wa Allah hiyan kishafu suratul ma'lum lahu shine wayewar surar abin da zuciyar ta sani zuciyar ta san Allah to sai a yaye mata sai kuma ita zuciyar sai ta ga Allah a bisa yadda ake son ta gan shi din misali yanzu duk mutumin Najeriya ya ga kuɗi a bisa yadda kuɗi suke da zuci don haka ya yarda cewa kawai kuɗi in ya same su to talauci ya ƙare don haka ba ganin su yake a ido ba amma aka ce mishi a zo a je a yi kaza za a bashi miliyan kaza tun da ya riga ya gansu da zuci to har sai fara suranta abin da zai yi ba ya samu shi ne ya riga ya ga kuɗi da zuci to shine ganin Allah da zuciya hiyan kishafu suratul ma'lum lahu ita ce yayewar surar abin da ita zuciyar ta sani sai a yaye mata shi بحيث تكون نسبته إلى القلب كنسبة المرئي إلى العين تيد زي زمان wato dangantakar yayewar da aka yi wa zuciya game da Allah kamar yayewar da ainihin wato aka yi wa abin da ido yake gani yanzu ido na yana ganin waɗannan mabuɗai an yawo wa ido na duk wani giba'i duk wata yana duk wani judo duk wani hazo yanzu ina ganin su a matsayin mabuɗai ɗaya biyu uku hudu komi da komi na su ina gani ko to sai ibnu al-qayyim yake cewa irin wannan yayewar haka ake wa zuciya game da Allah da ta sani sai kuma a yayi sai ta san shi yanzu dai kaga ko baka ganin mabudi aka ce maka mabudi ka san mabudi to kaga ya zama ma'alu to sai kuma aka ce maka to gashi kaga yanzu an yawo maka abin da ka sani kuma ka gan shi ka gaya mini wanne ilimi ya kai bayan wannan babu abu ne dama ka san shi sai kuma ka yayi maka shi ka gan shi to shi yasa ka gani muku misali da mutumin Najeriya game da alakar shi da mulki da kuma alakar tsohon dan siyasa da ya shiga yayi tazarci ya shiga yayi tazarci aka zo aka ce ga wasu yan takara sun shigo suna kokarin kwace kujera kamar sanata ko dan House of Reps me kake tunani ya san abin hakikanin sani ya ɗanɗana ya gani to haka wannan kwatance ne wa ja'ala Allah subhanahu al-qalba sai Allah ya sanya ita zuciya yubsiru wa ya'ma tana iya gani kuma tana iya makancewa kama tabsuru al-uyun wa kama ta'ma kama kuma yadda idanuwa suke iya gani kuma kama yadda idanuwa suke makancewa Allahu akbar jama'a kun ga wannan ko shine ilimi na ma'arifa safi ilimi na ma'arifa irin wanda yan dariƙa ke da'awa ko to wannan kun ji na sunna ma'ana yanzu ba ana kawo maka abu ne wanda kwakwalwarka ba za ta iya ganewa ba kowa ya san ido na gani kuma yakan makance to haka zuciya takan gani kuma takan makance shi yasa ka ji gashi dan malam yake cewa qala ta'ala Allah yace fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur Allah yace ku saurara dangane da kafirci ko bata ba wai idanuwa ne na kafirai ke makancewa ba zukatansu ne suke makancewa waɗannan zukata dan karka dauka wata zuciya a sai ce zukata waɗannan da ke cikin kiraza aya ta 46 cikin suratul hajj malai yace fal qalb dan haka ita zuciya yara wa yasma tana gani kuma tana ji wa ya'na wa yasum kuma tana makancewa kuma tana kurumcewa wa amahu wa samu wa ko eh وصممه أبلغ من عمى البصر وصممه makancewar zuciya da kurincewar zuciya ta fi kaiwa matuƙa fiye da makancewar ido da kuma kurincewar ido idan ido ya makance baya gani ba nuna dan adam ya asara amma idan zuciya ta makance ta kurince to dan adam ya gama yin asara babu kuma wata asara bayan wannan mana yake cewa summa mushahadatul qalbi li jalalir rabb wa jamalihi sannan sai kuma lura da zuciya take da girman ubangiji da kuma kyan ubangiji wa kamalihi da cikar ubangiji wa izzihi da kuma buwaya ubangiji wa sultanihi da kuma kasaita sarauta ubangiji wa qayyumiyyatihi da kuma tsayuwar Allah da kanshi cewa Allah tsayayye ne da kanshi bai da bukatar kowa wa uluhi fawqa arshihi da kuma daukakuwar Allah a saman al'arshin shi wa takallumuhu bi kutubihi da kuma maganganun da Allah yayi ta hanyar littattafan shi sai malam ya dige dige haka yana nufin ya takaita maka magana ibnul qayyim din bai kwararo maka ita duka ba wa zakara shay'an min nu'utihi wa sifatihi ibnu taymiya bai ambaci wasu abubuwa kaɗan na daga cikin siffofi da kamannin Allah sun qala sannan sai yace fa sahibu hadha shahid to kaga wanda yake irin wannan gani wanda yake da irin wannan ganayya an gane sa'irin ila Allah fi yaqdatihi wa manamihi to yana tafe ne zuwa ga Allah a ido biyu yake ko a bacci wato kun fahimci wannan maganar duk mutumin da zuciyar shi ta buɗe har ya ga Allah a zuci ya yarda da girman Allah a zuciyar da Allah ya fi kowa ke ya fi kowa kamala shi ke da sarauta shi da ke da kayyumiya Allah shi ke da ɗaukaka Allah shi ke magana a cikin tafan shi to duk mutumin da ya yarda da irin waɗannan sifofin to babu shakka ko bacci yake idan shi biyu game da Allah to balle kuma idanuwan shi biyu domin ku duba babu alaƙa fa tsakanin ido ya bude da ido ya rufe game da sanin cewa wannan mabudi ne idan ka riga ka san wannan mabudi ne ko idan ka rufe ne aka ce maka mabudi ba za ka ce na kasa tunan ne yaya ma mabudi yake saboda asali ka san shi ne da me da zuci to in har ka riga ka san Allah da zuci ko ko idan ka ya makance ko ma yaya ne ka riga ka san Allah don haka to da ido biyunka da baccinka duk ɗaya ne game da sanin Allah sai za ga mutumin da ya san Allah idan ma baccin zai sai ya ambaci sunan Allah in ya farka sai ya ambaci sunan Allah mutumin da ya san Allah duk halin da yake ciki Allah yake kira Allahu akbar to shi ne sai malam yake cewa summa ha wa harakatihi wa sukuni idan motsi irin wannan mutum yake to ya san Allah amma a natsa yake ya san Allah wato a wuri guda an gane sannan wa fitrihi wa siyabihi in yana halin cin abinci ne ma ya san Allah amma yana azumi ne haka lahu sha'ani wa lin nasi sha'anu yana nashi harkar mutane na nasu mutanen da ba san Allah ba irin tasu harkar daban shi kuma da ya san Allah ba irin tashi harkar daban ko kun fahimta jama'a to kun ji sirrin sadaukar da kai ga Allah kun ji sirrin sadaukar da dukiya ga Allah kun ji sirrin sadaukar da zuriya ga Allah waccan baiwa Allah da take cewa ta yi alkawarin abin da ke cikinta ta ‘yanta shi ga Allah hannatu uwan Maryam ni nazartu laka ma fi batni muharraman sai ta ce ne fa taqabbal minni ta riga ta yanke shawara dan tun yana ciki ta ce ta ba Allah yanzu ba wai ba ja da baya abinda take roko kawai Allah ya karba amma ta riga ta bayar babu wanda zai iya kaiwa ga wannan matsayin ko sai wanda ya san Allah don haka kaga duk wani daraja duk wata daraja duk wata ɗaukaka ko abubakar ya same ta saboda ya sadaukar da kanshi da dukiyar shi da zuriyar shi da komai na shi ga ainihin addinin musulunci a daidai lokacin da wani yake tunanin in ya bayar zai talauce in ya je an kashe shi fa yayi asara a daidai lokacin annabi zai fita sallallahu alaihi wa sallam wannan fita da annabi ita ce fa fita mafi hadari ina son ku gane fita zuwa hijira ita ce fita mafi hadari ga rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam dan zai fita ne ba tare da kowa ba ya yanke shawara Allah ya ce mu fita rana kaza yana rufe baki sai Abubakar ya ce as-suhbata ya rasulullah da ni za ka duba an ka iya nahawu bai ce usahibuka ba cewa as-suhbata ya rasulullah ma'ana da ni za ina tare da kai sannan ku dubi inda suka je suka saka kansu a nan wurin ba a bukatar sai an buga bindiga ba sai an buga bom ba a tsaya a bakin dutsen kawai a kwana bakwai ba shiga ba fitowa dole su mutu amma ka duba duk sun sadaukar to ba wanda yake iya wa Allah haka ko sai wanda ya san Allah da zuci to in ka kai wannan musawar ko to shine ka samu abin da ake kira aqida to ba za ta canza ba ba za ta canza ba amma wanda duk da kai wannan musawar ba ko zai iya yin ridda zai iya canza aqida zai iya canza komai kamar mutumin da ya amintu wannan mabudi mabudi ne kaga amin yadda zaka zo ka ce mishi wannan kudi ne ka gaya min yadda za ka zo ka ce mishi wannan ba mabudi ba ne mota ce saboda haka sai malam yake cewa wanda biya kai irin wannan lahu sha'anun walin nasu sha'anun huwa fi wadin wan nasu fi wadin yana wani kwari mutane kuma suna wani kwari kowa na harkar shi jama'a kun fahimci wannan da kyau kuma dan ka gane a cikin mutum ɗari kaɗan ne Allah yake azarta su da irin wannan ma'arifa irin wannan sanin Allah shi yasa in ka samu kanka a cikin irin waɗannan mutanen kai baka shirya ka zama irin su ba sai ka sha wahala idan irin waɗancan mutanen suka samu kansu a cikin irin waɗannan masu ƙarfin imani sai su sha wahala shi yasa aka ji malam yace irin ka kai kana da kake da wannan siffa kana naka wadin su kuma suna nasu wadin saboda rayuwar ba za ta yi ɗaya ba misali yanzu wanda ya saba jin disco a yi rawa a yi kaza in ka ajiye shi wurin nan ko cikin minti biyar sai jiya damu gaba ɗaya sai jiya dugunzuma to kai kuma yanzu aka je aka aje ka a falon da ake shan giya ana music to irin waɗannan su kuma za ga suna jin daɗi komai yayi daidai kai kuma sai ka ji ka dugunzuma sai ka ji kamar za ka kama da wuta shine kowa yana nashi kware an fahimta jama'a shine sai malam yake cewa summa zakara sannan ibnu qayyim ya sake ambatar anna ma yaqumu bi qulubi abidihi abin da ke tsayuwa a zukatan bayan Allah wa muhibbihi da masu son Allah ha haka ne وعابديه ومحبيه هكذا والمنيبين إليه دون نسكي كوما وازوا غريشي من هذا الشاهد تنادق إرم ونن شاهد هو الباعث لهم على العبادة والمحبة شيني كي ينقرب بسوزوا غإبادة بصن الله ما لن كاري تنبيه دكتي كافون أفار درس mutanen da suka samu waɗannan siffofin waɗannan siffofin ke yunƙurar da su su tashi su bauta wa Allah Allah ya sa kun fahimta mutumin da ya samu kansha irin wannan ga son Allah ga bautar Allah ya kai wannan matukar huwa al-ba'is lahum 'ala al-ibadati wal mahabba shike kai su zuwa ga su bauta Allah su kuma kaunaci Allah wal khashiya su kuma rinka tardar game da Allah wal inaba suna koma zuwa ga Allah in ji jawabin ibn al-qayyim madarij saliki na mujalladi na uku shafi na 246 zuwa 247 da kuma shafi na 252 zuwa 254 sannan yace wanzur al-wasiyat al-kubra ka duba littafin al-wasiyat al-kubra li shaykh al-islam ta ibn taymiya a shafi na 26 zuwa 27 wannan yana daga cikin silsilar littattafan da zamu karantar a cikin jeren giyar karatun waɗannan tafai insha Allah alwasiyatul kubra ta ibn taymiya da alwasiyatul sughra da sauransu duk za mu karanta su insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a kun ji wannan yanzu wannan ko duk wata barazana da sufi zai maka game da ilimin sanin Allah ko ya katta kenan ka san Allah eh to in kai wa Allah irin wannan sanin to shine zai kai ka bauta mai duk wannan bayanan an kawo su ne don a fassara waɗancan maganganun cewa malamin can ya ce shi sai da ya san Allah sannan ya bauta mishi saɓanin yadda mai tambaya ke tambaya ka san Allah ne ai da ka bauta wa Allah ka gan shi ya ce a sai da ya gan shi tukura sannan ya bauta mai to anan gani da yake magana gani da zuci na samun yaƙini da tabbas sai mu koma sama jama'a dama mun karanta wannan wurin sun maƙala yura fil akhira yanzu za mu tashi asalin inda za mu tashi a karatunmu da ya ce wa anna mimma na ataqiduhu anna allaha la yuhillu fil mar'iyat na daga cikin abubuwan da muka ƙudurce cewa Allah baya shiga cikin abubuwa ko halittu da ake gani halittu da ake gani jama'a Allah baya shiga cikin su wannan karo ne da aqidar sufaye waɗanda sun samo asalinta ne daga kiristoci ina fata an gane masu aqida ta nasut da nahut ina fata an gane shine zaka ji in baka fahimci abin ba sai ka ji ya ce ruhi mai tsarki ya bishe ni ruhi mai tsarki ya bishe ni wai Allah ya shiga ciki na dan haka yanzu duk wani abu da nake yi to Allah ne yake yi ina fata an gane shine zaka ga pastor idan ya wasu irin addu'o'i ya wasu irin zikirori nasu na coci shikenan sai ga ya fara wasu maganganu yanzu waɗanda ba a fahimtar me yake cewa shi ma zai fahimtar me yake cewa a lokacin to shine su yan ɗariƙa in yan ɗariƙa ne su kuma sai sai sun yi usuli an gane to shi kuma kirista sai ya ce ruhi mai tsarki ya bushe shi wato yanzu Allah ne ya shiga jikin shi shi kenan don haka duk wani abu da yake nunawa sai ga in yi irin wanda ya gama wannan addu'in sai ga an taru a coci yana zuwa yana dafa kan mutane sai ka ga yana cewa forgiven wai an gafarta maka an gafarta maka saboda yanzu Allah ne ya shiga cikin pasto yake dafa kan mabiya ya ne musu gafara can a gama sai ga shi faston yana haka yana haka yana to shi kenan yanzu Allah ya fita kenan yanzu mutum ya dawo kai inna lillahi wa inna ilaihi kaga ba su san Allah bane shi yasa suka mai da mas'ala haka Allah madaukakin sarki ya taimaka to shine sai malam yake cewa wa anna mimma na'taqidu anna Allah la yuhibbu fil mar'iyat na daga cikin abubuwan da muka kudurce cewa Allah baya shiga cikin halittu da ake gani an gane da shi a ƙasa sai malam ya ce wa haza raddun ala ahlil hulul wannan raddi ne ala ahlil hulul ga masu cewa Allah yana shiga cikin halittu alqa'ilina inna Allah yahullu haka zaka karanta inna Allah yahullu fil makhluqat Allah na sauka cikin halittu wa qad zahaba ila hadha alqawl batil gulat jahmiyya waɗanda suka zaƙe daga cikin jahamawa sun tafi akan wannan aƙidar kamar ƴan tijjaniya duk wanda yake da aƙida irin ta ɗariƙar tijjaniya ya da wannan aƙidar kamar ɗahir bauchi ɗahir bauchi yana da wannan aƙida ta hululiya sannan wa galibiyatun rasiba da kuma galibin ƴan shi'a kamar Khomeini Khomeini yana da wannan aƙidar wa babu ahli tasawuf da kuma wasu daga cikin sufaye yan dariku malam yace unzur fususul hikam unzur fususul hikam ka duba littafin fususul hikam wannan littafin muna nan da shi a makarantar nan juz'i guda ne na ibnu arabi gashi nan ibn al-arabi shafi na 70 an gani da shafi na 245 zuwa 246 da shafi na 342 da shafi na 346 da kuma al-futuhatul makkiyya futuhatul makkiyya shi kuma tafsiri ne na ibnu arabi wanda yayi shi ne wato ibnu arabi yana da tafsirai iri biyu akwai tafsiran musulmi da yayi muna nan da shi a makarantar nan sunan shi kenan tafsir ibnu arabi tafsir ibn arabi wannan ya tafsiri ne kamar da sauran musulmi suke tafsiri malamai sannan sai kuma yanzu ya tafsiri irin nasu na yan dariqa na yan dariqa ne shine ya sanya mishi al-futuhatul makkiyya an gane wato wannan baiwar makka ma'ana yayin da Allah ya wa annabi wahayi a makka ya bayyana mishi abubuwa to shi kuma ga irin fassarar wannan baiwar ta makka to yana fassara qur'ani ne anan abisa wato nazariya irin ta sufai misali idan aka zo daidai magana fir'auna sai ya ce to duk wanda ya kai ga gano cewa shi Allah ne to ya kai matuka wajen sanin Allah dan haka sai ya ce fir'auna mumini ne daga cikin muminan sahun farko dalili saboda ya ce ana rabbukum al'ala da sauran ire-iren waɗannan abubuwan za ka ga to ibnu arabi a cikin wannan littafi tafsirin abin da yake kenan amma fususul hikam shi littafi ne na aqidojin ibnu arabi maganganu da aqidojin ibnu arabi shine a ciki kuma an samu wani shedani yayi tafsirin wannan littafin da sharhin shi shi kanshi shi ma kuma alamin wal ibn arabi ya bi irin tafarkin ibn arabi ne duk suna nan muna da su a makarantar nan Allah ya kiyaye to malam sai ce wanzur kalama shaykh al-islam ala hadha al-mazhab ka duba magana da ibn taymiya yayi akan wannan mazhabi wa ibahi ha butulanihi da kuma bayyana batancin wannan mazhabi sun juz'i sani min al-fatawa a juz'i na biyu na fatawa shafi na 111 ila nihayati mujallad har zuwa ƙarshen wannan mujalladi faqad takallama fi ghalib hadha al-juz' a galibin wannan juz'i ibn taymiya ya magana ne ala hadha al-mazhab wa ahlihi a bisa wannan mazhabin da kuma mutanen da ke bin wannan mazhabin mazhabin ibn taymiya masu yarda cewa ana ganin Allah alqa'ilina bihi waɗanda suke faɗin irin wannan kalaman shafiyan ibnu taymiya ya magana mai warkarwa wasiyan wadda take isasshiya wa aidan kitaba haqiqati mazhab al-ittihadiyyin har wa ka duba wani littafi karami mai suna haqiqanin mazhabar yan wahdatul wujud sune ittihadiyyi masu cewa komai Allah wato sun yi kama da junansu kaga yanzu dahir bauchi yake duk wata aqida ta yan bid'a kana jin furkushin ta tattare da shi kaga dahir bauchi yana daga cikin alqailuna bi hulul dahir bauchi yana daga cikin kuma al-ittihadiyyin hululiyun sune masu cewa istahalla fiyar rab ko istahalla fiyar rab kamar wa kamar mansur husain al-hallaj Hallaj yana da wannan aqidar Ibn Arabi yana da wannan aqida to a zamanin yanzu Sheikh Dahir Bauchi yana da wannan aqida na nan Najeriya to idan ka tafi maganar wahdatul wujud kuma zaka ga kamar aqidun suna karo da juna ko a suna da hadar alaka aqidar hululi tana cewa ne kowa da ka ganshi to Allah na iya shiga cikin shi aqidar wahdatul wujud kuma kowa Allah ne to me alaka aqidojin guda biyu daidai lokacin da Allah ya shiga jikin wani ya shiga jikin wani ya shiga jikin wani shi din ne dai guda daya amma ya shiga jikin kowa to sai kuma wahdatul wujud to kowa da ka gani Allah ne to zaka fara ganin alaƙar an ce Allah ya shiga wani ya shiga wani ya shiga wani ya shiga wani ya shiga wani to yanzu wani sai ka ga ce kai ma Allah kai ma Allah shi ma Allah ku ma Allah mu ma Allah ita ma Allah su ma Allah ke ma Allah to kaga yanzu daga ƙarshe me yake so a ce kowa Allah to kaga ittihadul wujud Allah ya koma ya zama abu daya so aƙidoji ne waɗanda yake in ka tsaya ka yi nazari babu wani humubi babu wani abu da za a ce a rufe don haka wai baka isa ka fahimta ba sai in kai sufi ne karya ne aqida ce da ke kokarin mayar da cewa kowa da ka ganshi Allah ne me yasa saboda Allah ya shiga cikin shi to amma aqidojin mabambantan juna ne amma suna da alaka da junansu to ibn jami'a yana da littafi haqiqatu mazhab al-ittihadiyyin li shaykh al-islam ta'liq muhammad rashid rida malam muhammad rashid rida shine ta'liqin wannan littafin waɗannan littafan kanana ne na ibn jami'a suna nan a cikin fatawa ainihin wato kubra a masail masail al-kubra ta ibn jami'a mujalladi biyu ne haka Allah madaukakin sarki ya taimaka to sai mu koma sama jama'a وأن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات na daga abubuwan da muka kudurce cewa Allah baya shiga cikin halittun nan nashi da ake gani wa annahu al-munfaridu bi kamali asma'ihi wa sifatihi sannan Allah abin a ɗayanta shi ne da kammaluwar sunan shi da siffofin shi ma'ana sunayen Allah da siffofin Allah to kammalammu ne kuma Allah shi kaɗai ne a kansu Allahu shi kaɗai yake da wannan suna Ar-Rahmanu shi kaɗai yake da wannan suna Mustawin 'ala al-Arsh shi kaɗai yake da wannan siffar sannan ba'inin min khalqihi Allah ya yi nisa daga halittun shi ya yi nisa daga halittun shi to barin dan warware mana me wani iskali da tawo wani ya shiga can da yace la ya hullu silmar iyat Allah baya shiga cikin halittun shi da ake gani kenan Allah na shiga cikin halittun shi da ba a gani a'a kokarin inkari ne kai tsare zuwa ga abin da su suke faɗi su suna cewa istahallar rabbi fil mar'iyat da haka da malaman ahlus sunna suka tafi sai suka karo da su misali kamar a ce da wani zai gangance ce Allah ya sauka a sakkwato sai wani ya ce Allah bai sauka a sakkwato ba to yanzu wani nufin ya sauka a jigawa ne a ana inkari ne da gwargwadon abin da ya faɗa ko kun gane jama'a don haka anan suna cewa ne ya hullu fil mar'iyat sai malaman ahlus sunna suke cewa la ya hullu fil mar'iyat an fahimta to haka nan da yace ba'ilun min khalqihi Allah ya yi nisa daga halittun shi gashi a ƙasa mana yace qala al-albani fi muqaddimati mukhtasar al-ulum Muhammad Nasiruddin al-Albani ya faɗi a cikin muqaddimar littafin mukhtasar al-ulum wato littafin al-ulum lil ali al-ghaffar wanda al-imam az-zahabi ya rubuta Muhammad Nasiruddin al-Albani sai yayi wa littafin tahzibi ya average ya takaita sai mai da shi muhtasar al-ulu to a shafi na 18 zuwa na 19 ba'da an zakara jama'atan min al-ulama sarrahu bi lafz ba'in bayan da albani ya lissafo su jeran giyar malamai waɗanda suka yi amfani da kalmar ba'in ga Allah qala sai nasir al-albani yace wa min hadha al-ard kaga daga waɗannan da muka kwararo maka ya tabayyana anna hatainul lafzaini waɗannan lafuzza guda biyu bizatihi da kuma waba'ilu kaga waɗannan lafuzza guda biyu lam takuna ma'rufatan fi ahadi sahaba a zamanin sahabbai ba a san su ba a zamanin sahabbai ba sa cewa Allah yana sama bizatihi ba sa faɗi a zamanin sahabbai ba sa cewa huwa ba'ilun Allah ya yi nisa amma sai malam albani yake cewa to amma kuma ka ji gashi mun kwararo maka malaman ahlus sunna da yawa suna amfani da kalmar walakin lam mabtada al jahm wa atba'uhu sai dai lokacin da jahm dan safwan da mabiyan shi wato jahmawa suka kirkiro alqaula bi anna allah fi kulli makan suke cewa allah na ko ina iqtada daruratal bayan to larura ta bayani na harshe sai ta hukunta an ya talaffaza haula il a'immatul a'lam bi lafzi ba'i larura ta hukunta manyan malaman nan suke amfani da lafazin ba'inun duna an yunkirahu ahadun minhum ba tare da an samu wani daga cikin su yayi inkari ba kuke fahimta anan malaman ahlus sunna salafiyyun ashe ƙwararrun malamai ne ba muƙallidai ba ne suna iya daidaituwa da kowane zamani to saɓanin yadda wasu waɗanda ke da'awar salafiyanci a wannan zamanin suke tunanin cewa abin da ya zo na ɗabi'u abin da ya zo na halaye abin da ya zo na kalmomi da uslubin da'awa daga malaman salaf shi za a rike a kowane zamani a aqida su dole a rike ta sannan sai uslubin da'awar su amma da gwargwadon zamani ne yasa su ma da Allah ya raya su sai ga uslubin da'awar ya rinka canza da gwargwadon zamani Ibn Abbas yace a da idan aka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ابتدرت إليه أبصارنا وأصغت إليه آذاننا da an ce manzo Allah ya ce sai mu kada idanuwanmu sai mu kasa kunnuwanmu amma falamma waqa'atil fitna yayin da fitina ta faru fadan khawarijawa abubuwa suka kwabe mutane suka fara annabi ƙarya in ka ce qala rasulullah sai sai sammu lana rijalakum man amman wa ya faɗa maka daga ina yanzu sun canza daga yadda suke kenan to haka idan ya zama yan bid'a da makaryata sun ɗauki wani salo wanda ba su yin shi a zamanin annabi an canza me yasa idan yan bid'a yanzu suka canza salo ba za a canza ba ko kun fahimta wannan na daga abin da ya raunata da'awa ahlus sunna da dama a wannan zamanin a wasu kasashe yara ne matasa sun tafi jami'ar islamiyya da ke madina an koyar da su aqida da manhajin salaf sai suka je sai suka samu yan bid'a sun bullo da wani usulubi na raya bid'a su kuma sai ce to gaskiya su malaman su sun nuna musu cewa ga irin manhajin ahlus sunna wajen da'awa dan haka ba za su yi wani abu sabanin haka ba sai su koma ƙarshe sai yan bid'an nan sai su haɗu su yi ƙarfi in suka haɗu suka yi ƙarfi ɗan burbushin sunna ma sai su hana misali jama'a a sudan ba don aka samu ansarin sunna ba sai da yan bid'a ya kai almajiran wani abdurra'im al-bur'i kuna nan da kasusuwan da wani malami cikin ansarin sunna salafiyun ya mishi raddi abdurra'im al-bur'i wani zindikin dan duk wata bid'a kaf da ka sani ta tattaru akan bur'i buga duk wata kalma da ka san dan bid'a yana yi mummuna game da annabawa ko game da Allah ko game da annabi sai da bur'i yayi ta ya rubuta da hannun shi ko kuma ya fadi a wurin maulidin shi shine wannan matashi ta taro kasu son biyu suna nan a makarantar nan to me ya faru daga cikin shigantakar su suka ce sai sun mai da kowa ya zama dan dariƙa a Sudan komai tsiyarka sai kai sai kai wujudi sai kai rawar dariƙa za a zo kofar shagonka a buga zikiri a buga a yi sai an yi wani kiɗa mai daɗi yadda sai ka kaɗa suka ce kowa sai ya yi ɗaruka ko kun fahimta sai matasan nan sai suka siyo lasifika na fiya fiya su ma lasifika ta rafiya fiya fiya sai suka ba matasa suka ce kuma ku shiga gari ko'ina a cikin kasuwa ne a layin hotel ne a diga sai suka cika ko'ina da wa'azi sai aka ce ansarus suna sun ruɗa sudan sai aka kira su sai ce to kowa kuma masallaci ne suka ce to sun yadda kowa kuma masallaci shi kai to kaga in aka bi waɗancan yan asaban ko waɗannan yan dariƙa sai su ruɗa mutane a zo kofar gidan malamin ahlus sunna a sa rawan mandiri a yi kiɗa yaron shi ya san uban shi ahlus sunna ne ba ga yana gada kai yana haka wannan wakar da ake kafin kwana bakwai sai ka ga yaron ta a cikin gidan malamin sunna haka ne to saboda haka ina son ku gane zamani ne ya kai malaman salaf suka yi amfani da kalmar ba'in zamani ne ya kai malaman salaf suka yi amfani da kalmar zatu amma ba su amfani da kalmar ada a nan zan yi amfani da wannan dama ba malam ainihin wato alqadi abu muhammad abdul wahab babban malamin malikiya wanda ya sharhin risala da aqidar risala ya sharhin fiqhur risala da fiqhur risala wannan da zaka ji mai askari yana cewa alqadi muhammad abu muhammad kaza kaza da yazo sharhin jira risala kun san mai risala ya amfani da kalmar ba'in ya amfani da kalmar bizatihi to da alƙali ya wurin sai ya ce yana ganin hazihil kalima muqhamatun wato an ɗauke ta an jefa ta a risala ne amma ba ta yake don ibn abin zaidin ba zai faɗe ta ba don malaman salaf din ma da yace yana bi ba sa amfani da ita amma gaskiyar lamari san zuciya ne da kuskure ya kama wannan malami ko shakka babu wannan kalmomin sun tabbata a nuskar risala ko shakka ba a yi kuma daidai ne to shi ne malam muhammad nasiru din albani da yake gogagge ne a cikin aƙidar salaf sai ya ɗibo sunayen malaman da suka yi amfani da kalmar ba'in da kalmar zatu misali huwa mustawin ala arshihi bi zatihi to bi zatihi din nan aka ce ɗauko ta qur'ani ba ta ɗauko ta a hadisi ba ta to zai ce to kuma kun yi bid'a a ina aka ce bizatihi ɗalibin ce na faɗin haka yana ce kuma bid'a kuke babu ai bizatihi a'a larurar rabbi ce ta kai haka kenan larurar rabbi na iya sa ai amfani da wasu kalmomi waɗanda suke su kalmomin muhdafai ne amma kuma ba za a inkarin su ba saboda yanayi ne ya hukunta jama'a kuna fahimtar wannan kamar yadda malamai suka ce ba a cewa Allah madaukakin sarki alqidamu alƙidamu amma kuma ana siffanta ba a cewa Allah alƙadim amma kuma wajen bayani ya halatta a sharhi a ce Allah ƙidamu ne sai suka ce domin ita siffantawa ta sha bamban da kiran suna misali kana iya cewa dogon mutumin nan amma za ka shi ka ce dogo duka dogo za ka faɗa haka ku daidaita za ka iya cewa gajeren mutumin nan kana iya ganin shi ka ce gajere ba kowa ba ne don haka suna yana da takuruwa fiye da siffantawa in ka kira Allah kabir to ka rage mai daraja domin kana cewa daɗaɗɗe to kenan kafin wannan lokaci da ya faru ya daɗe to ba shi kenan to amma kana iya siffanta shi da ƙidamu ma'ana Allah ya daɗe akwai bambanci tsakanin ya daɗe da kuma daɗaɗɗe na daɗe ina jiran ka nan ni daɗaɗɗe ne to daɗaɗɗe ya sha bamban da na daɗe waɗannan sai ka yi karatu hannun waɗannan masana za ka iya tantance ire-iren waɗannan abubuwan shi yasa kun ga anan malam ya amfani da wannan dama ya kawo mana wannan magana ta malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani da karka wahala dai wanda magana ta hada ka da wani dan bid'a ce to ai kuna amfani da kalmar zatu idan kuka samu kitaban wa sunnatan sai a cewa bata to me yasa kuke amfani da ita kuma kun yi tsari sai ka ce a raddi ne gare ku gare raddi gare ku ne aka samar da kalmar da haka ita kalmar ba ana faɗin ta bane don ta shiga cikin karatun aqida da Allah yake ar-rahmanu 'alal arshi stawa a cikin wannan bayanin ya gamsar ba a bukatar sai an ce ar-rahmanu bi zatihi ba a bukata amma da kuka tashi sai kuka ce ar-rahmanu 'alal arshi stawa sai kuka ce eh kun yarda istawa amma kuma yana nan huwa fi kulli makanin bi zatihi sai malaman ahli sunna sai suka ce a istawa 'alal arshi bi zatihi to kenan kalmar da za ta yi din kokarin ai muku raddi ne ina fata an gane kamar magana ce ta hada ka da mutum sai wata kalma mummuna da ka zo bashi ansa sai ka ɗauki wannan kalmar kake mayar da ita wajen raddi sai ta to ai kai ma kai sai ka ce a ina kokarin bayyana maka munin ta ne ba haka da wasu maganganu da Allah ya faɗa cikin alkur'ani sun yi muni amma Allah yana mai da martani ne ga masu maganganu misali ittakhadha ar-rahman walada ittakhadha Allah walada wa qalu ittakhadha ar-rahman walada sun ce Allah mai rahama yana da da za ce to ai shi ma ya faɗi ko bai faɗi ba amma kokarin yi musu raddi ne to malam da yake cewa kaji to kaji wannan magana Allah ya taimaka to sai mu koma sama wa anna mimma na'taqiduhu anna Allah la yahullu fil mar'iyat wa anna min munfarid bi kalamihi bi kamalihi wa asma'ihi wa sifatihi na daga cikin abin da muka kudurce na na wa anna mimma na'taqiduhu na daga cikin abin da muka kudurce anna Allah la yahullu fil mar'iyat Allah baya sauka baya shiga cikin halittun shi din da ake gani wa annahu munfarid bi kalami bi kamali kai naka ya ce mutafarrid ne mutafarrid na'am niska ce kawai kuma shi Allah shine al-munfarid al-munfarid wanda ya kadaitu ko al-mutafarrid daya bi kamali asma'ihi wa sifatihi da cikar sunan shi sunan shi da sifofin shi yanzu sunana Muhammad na daga cikin sifofi na al'awwal to yanzu wannan sunan Muhammad shawabo kana shiga cikin gari sai ka je suna zagi na kaga kenan wannan sunan nawa Muhammad ba ni da kamala a cikin shi sannan al'awwal na in a gidanmu ne na zama al'awwal a anguwa fa a garin fa a duniyar fa da kaga siffar na kasashiya ce amma Allah game da sunayen shi duk wani suna na Allah kammalalle ne duk wata siffa ta Allah kammalalliya ce babu na ƙasa kuma ba ta ɗaukar na ƙasar amma yanzu ka gana wasu nan ko na ƙasashe ne kuma yana ɗaukar na ƙasar dole in yadda haka idan ban yadda haka ba ko to na rusa wannan aƙidar wato na mai da nawa suna ya zama irin na Allah duk wata siffa tawa idan yanzu ina da kyan harshe ina da kyan magana ina da kyan wuya ina da kaza wata rana zai zo yayi muni kaga babu kamala kenan to game da Allah tun da yake haka yake haka kuma zai kasance haka kuma abin yake ba'inin min khalqihi Allah ya nisa daga halittun shi mustawir ala arshi Allah ya daidaito a bisa al arshin shi wa anna al qur'ana kalamuhu kuma lalle al qur'ani magana Allah ne ghairu makhluqin ba abin halittawa bane haisu ma tuliya duk inda kaga ana tilawa qur'ani ko to magana Allah ne ba halitta bane wa ufiza duk inda kaga an haddace wa durisa duk inda kaga an yi darasin shi duk waɗannan kalmomin ko malaman ahlus sunna sun yi amfani da su ne saboda raddi ga yan bid'a wato duk duniya jama'a har lahira ba tsinannen halitta irin dan bid'a dan bid'a tsinannen halitta ne fiye da kowa dan haka ko kiristoci abin da ya kai su da christianity ko bid'a bid'a ce ta kai su suka zama kiristoci ma'anar bid'a shine ƙari ko rage a cikin addini da nufin neman lada ko kusanci ga Allah garin ƙoƙarin wai neman lada ko neman kusanci ga Allah sai suke ga Allah ya fi ƙarfin a ce ya yi magana ana karanta ta na haka sai su ce idan ka ana inna a'tayna kal kausar to wannan tuliya to sai su ba magana Allah bane sai malaman salaf suka ce magana Allah ne ba halitta ba khufifa abinda aka haddace shi ma magana Allah ne durisa da yanda ake darasin shi shi ma magana Allah ne Allahu akbar saboda yan bid'a sun ba malaman ahli sunna wahala ina fata an gane Allah sun wahalar da su to amma bari ku ji idan ba dan aka samu malaman sun jajirce ba ko da yan bid'a sun bata addinin annabawa kama da yake Allah bai nufi addinin annabi ya lalace ba dan barkaci idan addinin annabi Muhammad ya lalace sallallahu alaihi wasallama ko addinan dukkan annaba sun lalace domin dukkanin sakon da Allah ya aiko annaba gaba ɗaya sai cusa shi a cikin alkur'ani duka duk wani annabi da Allah ya aiko da wanda Allah ya faɗi da wanda Allah bai faɗi ba sakon su gaba ɗaya na na alkur'ani kenan mutanen da suke rayuwa a ƙarshen duniya jikokin waɗancan annabawa ne jikokin waɗancan kafirai ne to in suka koma suka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato sun dawo kan addinan iyayensu da kakanninsu annabawa kenan na gaskiya to idan aka bar addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya lalace to shikenan duniya ta kwana akan addinan ƙarya kenan to ranar lahira za ta tashi akan addinan ƙarya kenan to malaman ahlus sunna sai suka zage amma bari ga mu kun ga wannan zagewar wallahi kar ku dauka mai sauki ce an kashe su an daure su sun wulakantu sun sha yunwa an kore su duk wani bala'i da ka sani an yi wa malaman ahlus sunna na gaya muku mai littafin taisirul aziz hamid malam suleiman ko a tukunya aka sa shi aka dafa shi da ran shi da ran shi aka yi mai daurin tankila daurin boro aka daure shi bam aka saka shi a tukunya aka zuba ruwa aka dafa shi da, da sarki basha ya sa aka ɗauki tukunya aka je aka zubar da shi a matsabarta sai kuma aka buɗe mai wuta bindiga aka yi fata-fata da nama mai tafsir al-aziz al-hamid ya kudin shekarar 32 amma je ka karanta tarihi shi ka ji waye shi so kar ku dauka abin mai sauki ne mutane suna dauka ha hawa ji an ce azu ana yaban da wasu albani sai ta yi shi ma salaf ne da an kore shi a gidan sa sai ce a to me yayi da an wace mata to shi kenan sai da ya fara rage gemun shi mutane ba su san hayakin da malaman nan suka ceto ba ba su san hazon da malaman nan suka ceto ba imamun nasa'i gashi nan malami ne mai kuɗi ne attajiri ne amma da suka tayar mishi da bala'i gudu yayi so ina son ku gane wannan aƙidar ko an tabbatar da ita da rayuka ne da jini da mutunci da dukiya mu yanzu kawai gata ne Allah ya mana muna zaune a cikin fanka da iya condition a cikin aminci muna karanta ta muna yaɗar da ita muna yaɗa ta to wallahi izza ce ba mun fi shi daraja bane a'a izza ce ga Allah izza ce ga annabi izza ce ga mu'minai shi walillahi al-izzatu wa li rasulihi amma Allah ba mun fi su daraja ba wallahi kai in towa kanka fada ma ka san sun fi ka daraja tunda su suka kiyawo maka abin da da sun ba da kai da sun haƙura da sun da sun kai baka samu wannan aqidar a haka ba yanzu na fata an gane amma da yake Allah ya nufi alheri bari ku ji duk wani bangare na duniya sai da Allah ya aje koda kwara ɗaya ne duk bangaren duniya kaf sai da Allah ya aje koda kwara ɗaya ne saboda haka ba inda zaka je a duniya babu aqidar salaf amma fa yan bid'a malaman bid'a sun fi su yawa kuma duk inda suke su waɗannan yan bid'a to suna tare da gwamnati sun yi amfani da ƙarfin gwamnati su wulakanta aqidar amma Allah bai nufa ba saboda haka wallahi jama'a akwai daga cikin laccoci da zan yi mana akwai tarihin bayyanar bid'a akwai tarihin aqidar salaf wato yanzu ba aqidar ba a tarihi ya ake aqidar ta samu ya ake ta zo mana ba karamin aiki mutanen nan suka yi ba kana bi ibnu qayyim yana yaban su yana cewa ulaika ashabun nabi wa hizbuhu ولولا هم ما كان في الأرض مثله ولولا هم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم yace baban su da duk duniya ba ba musulmi yace yace baban su ba walaula hum ma kana fil ardi muslim walaula hum kadat tamit yace da an yi girgiza kasa ba dan su habbai ba da an yi girgiza kasa a duniya sai ce walakin humu autaduha walakin rawasiha wa autaduha humu amma su ne duwatsu su ne manya-manyan duwatsu da Allah ya rike ƙasa da Allah yake cewa an tamida bikum ƙasa da kuka gani jama'a Allah ya ce ya aje manya-manyan duwatsu ne don kattarin ƙarawa ko to girgizar ƙasa ta aƙida da ta faru amma da Allah ya je jajjefa su ɗai ɗai to haka Allah zai biyo ci gaba da jajjefa malaman ahlus sunna a ko'ina shi yasa akwai kalubale ga dukkanin wanda ya samu kanshi a makarantar ka tsaya ka koyi aqida ka tafi kauyen ku ba sai ka je ka zauna ba sa musu karatu mako sa musu a wata sa musu a shekara ka je idan yaraba ne kai musu da yarabanci in inyamurai ne in yan oboje ne idan yan nauja delta ne kai musu da broken wallahi tallahi jama'a sako ne amana ce kuma amanar wallahi ba ta wani malami bace ta Allah ce a saman bakwai sai kowa yayi abin da zai wallahi shi yasa kwanan nan a makarantar nan zan zo in fara karatun aqidatu tahawiyya da turanci da turanci za mu zo ai karatun ta jama'a ai sharhin ta a fayyace ta saboda a yada kasusuwan nan su shiga ko ina sannan a gama a zo a sake da brokin brokin sosai brokin a karanta aqidatu fawiya bi yare ne wani yana nan a duniya ba jin komai sai brokin je kana da dalta yanzu kaji brokin wani ya iya brokin komai da brokin yake fadi amma aka fada da yaran uwan shi baya ji to dan haka brokin yare ne officially ha a wurin Allah tunda ya bar wani bawan shi shi kadai yake bi ya ba a wani wani ya hukunta yanzu akwai laraba wanda zai jin kowane yare sai garzaliya in ka ce mishi limafa ko kalle ka limafa ko ya ce mishi na da ya ce mishi aya
amma an gace mishi lima ba sai galle sa yana jiran kai magana ne wai kissa ce suke ba wa wani sabon dalibin jami'ar islamiyya ya je ya tara dan tashi ya ce uridu uridu minka an tuwassilani ila masjid rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai dan tashi ce sadaqallahu alazim ce aish sadaqallahu alazim ajo aish aish tabra aish tabra wa ayyu shay'in tabgha me kake nema sai ce uridu minka an tuwassilani ila masjid rasulillah ina son ka kai ni masallaci sai ce sadaqallahu alazim ai shi tanga
kai Allahu akbar wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum duk wannan iya iyawa Allah ce in ba Allah ba wanda ya iya haka kaga mutum tsaf irin ka kana magana bai fahimtar ka dan zuri ya faɗi shekara wajen arba'in ya ce alƙalin maka in ni dube shi ban san abin da yake faɗi ba shi ma in ya dube ne alƙalin makka an kai dan zuri kotu ne ya je aikin hajji shi ne in alƙali ya dube shi ya magana ce ban san abin da yake faɗi ba ni ma na dube shi bai san abin da yake faɗi ba shekara arba'in dan zuri ya wannan magana ikon Allah kenan wa ma taqidu mun gudurta anna Allah ta'ala takhadha Ibrahim khalila Allah madaukakin sarki ya dauki annabi Ibrahim babban masoyi shine hulla kauna wanda yake fushi baya lalata ta ka kiyaye kauna wanda fushi baya lalata ta haka ne kawai fassara ta da Hausa to shi yasa sai Bahaushe a cikin kamus ɗin shi sai ce baji daɗi asali sarki baya fushi da baji daɗin shi dai in ya fushi da baji daɗin shi kaga sarki bai yadda da ɗan shi ba bai yadda da matar shi ba bai yadda da sarkin fada ba bai yadda da kowa ba amma yadda da baji daɗi shi baji daɗin sarki in kaga sarki ya mutu to an yi bypassin din shi ne amma in dai mala'ikun za zo ta hanyar shi to zai san gwagwarmayar da zai wato shi duk wani abu abincin sarki sai ya yarda matar sarki za ta ba sarki ruwa sai ya yarda sarki zai sa idan sarki ya tashi fitowa fada sai ya je ya kalli fada tukuna ya yarda ma da waɗanda ke fada in ya je cin mai martaba kada ya fito shi kenan ba zai fito ba kowa ya zo to don haka asali hausawa sai suke cewa khalilur rahman sai suke cewa baji daɗin Allah wato wanda Allah ya yarda da shi Allah ya yarda Ibrahim ba zai ci amana shi ba ko kun fahimta jama'a wannan Hausa ce kawai amma dai ina son ku gane me ake nufi da Khalil Allah ya dauki Annabi Ibrahim Khalil واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خليلا وحبيبا sannan kuma Allah ya ɗauki annabin mu shi ma babban masoyi kuma babban abin ƙauna tashi a ƙasa ma yake cewa an jindin radiyallahu anhu qal sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul na ji manzon Allah kafin ya rasu da kwana biyar yana cewa inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil ni na barranta na koma ga Allah ya zama cikin ku ina da wani amintacce na aje kowa fa inna Allah ta'ala qad ittakhadhani khalila domin Allah madaukakin sarki ya dauke ni khalil kama ittakhadha Ibrahim khalila kamar yadda ya dauki Annabi Ibrahim khalil kunna ta Annabi Ibrahim ta zo a cikin Al-Qur'ani wattakhadha Allah Ibrahim khalila to hadisi kuma ya bayyana cewa kamar yadda wannan hulma take to haka kuma take da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba mu yake cewa rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi a mujalladi na ɗaya shafi na 377 a rakami wato lamba ta 532 kitabul masajid wa mawadi'is sala babu nahyi an bina'il masajid 'ala al-qubur jama'a kun ji to sai yake cewa wal khulla ha wal khullatu lahumma khulla lahumma soyayya da Allah ya baiwa annabi Ibrahim da annabi Muhammad minhu daga shi Allah din ina son ku fahimci wannan wurin wal hunnatu lahuma minhu soyayyar da Allah ya wa Ibrahim da Muhammad soyayya ce daga gare shi ala khilafi ma qalahu al-mu'tazila sabanin yadda mu'tazilawa yan kalakatu suka ce annal khullata al-faqr wal haja talauci da bukata ma'ana bukatuwa da neman biyan bukata haka suka fassara khulla wato Allah ya dauki annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a matsayin wato waɗanda suke masu biya mishi bukata da kuma masu share mishi hawaye ba haka bane amintattu su ne ban san ga in kun zauna sosai cikin ƙasar Hausa in ka shiga Hausawa da kyau zaka ji mace tsohuwa tana duban kawarta tana ce mata kawalliya to ka ji kawalliya to akwai kuma aminci duk wannan sunaye ne fa in ta haɗu da ita za ta ce ƙawalliya to ƙawalliya to matakin farko kenan na ƙawance to in ya kai kut to za ka ji tana ce mata aminci ma'ana aminci to hulla kenan ta gama amince mata ne kaf sai ta koma tana kiranta da ismul masdar ba wai amintacciya ta ba ismul a'a asali aminci ita aminci ce kawai ko kun fahimta gaba yawwa to malam gashi nan yayi bayani da dangane da wannan cewa asalin hulla din ma'anar ta kauna da aminci da nagarta ba wai talauci da bukata ba ila an qala to karfa ku rinka kuna mantawa yanzu ibnu taymiya littafin shi ne muke karanta amma maganganun nawa yake dakowa na ibn khafif ila an kala har zuwa inda ibn khafif yace wal hunnatu wal mahabbatu sifatan lillah huwa mawsufun bihima da hunna da mahabba sifofi ne na Allah aminci kauna soyayya yadda duk waɗannan kana iya fassara su da Hausa to sifofi ne guda biyu da Allah huwa mausufin bihima kuma shi Allah abin a siffanta shi da shi ne zaka iya cewa Allah yana da siffa ta hulla Allah yana da siffa ta mahabba wala tadkhulu awsafuhu tahta at-takyif wa at-tashbih siffofin Allah ba sa shiga karkashin kwatance da kamantawa baka cewa kaunar da Allah ke wani kamar kaunar da wani ke matar shi baka siffanta baka kwatanta wa sifatul khalqi malam yake cewa sifofin halittu min al mahabbati wal khulla sifofin halittu na mahabba da khulla su kuma jaizun alaihim al kayf sifofin halittu na soyayya da kauna su kuma ana iya siffanta su ana iya cewa soyayyar da wane yake wa wane kamar soyayyar da wane yake wa wane ce wato duk wata siffa ta mu ana iya siffanta ta yanzu kenan tunda Allah khalilu annabi Ibrahim khalilur rahman ne to ar-rahman ma khalilullah ne to kenan yanzu in kun fahimci wannan Ibrahim kenan yanzu in kun fahimci wannan siffar hulla ta Allah ba iri ɗaya bace da siffar hulla irin ta Ibrahim saboda Allah Ubangiji ne Ibrahim kuma bawa ne ina fata an gane na'am ina ne na'am wa amma sifatun lahi ta'ala fa ma'lumatun fil ilmi su sifofin Allah madaukaki to sanannu ne a ilmance a ilmance ne aka san su wa mawjudatu fi ta'rifi sannan an san su aka zo fassara su abin a samu fassara su ne amma ba abin a kwatanta su bane an gane kadin tafa'anhu matashbihu an gane waɗannan siffofin na Allah to Allah ya kora kamantuwa daga gare su siffar hulla da siffar mahabba Allah ya kore kamanta su da na halittu fal imanu wajibin don haka yadda da su a yadda suke wajibi ne wa hasmul kaifiyati an zalika sakitun kuma toshe kaifiya toshe kwatantawar game da ainihin wato siffanta Allah madaukakin sarki to sakatun ko kuma toshe kamantawar game da siffanta halittun Allah bayin Allah to wannan faduwa ce wato asara ce wato ma'anar magana a zahirinta shine game da Allah to wajibi ne kai imani game da siffofin shi sannan dole ka haƙo game da kaifantawa amma game da halittun Allah to toshe kamantawar game da halittun Allah to kuma su kofe ne wato halittun Allah a bari a kamanta su yanzu naka ce wani dogo ne ko to bari a kwatanta shi in ka ce ba za a kamanta wani ba to su kofe ne faduwa ce watsewa ce wallahi ala abin da nake gani ma'anar wannan wuri kenan wa mimma na'taqiduhu har wayo daga cikin aƙidojin da muka kudurce yanzu fa Muhammad ibn Khafif ne ke ta magana sai dai ibn Taymiya ya kawo maganganun ne a littafin shi tun da ya yarda da su أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات Allah ya halatta biɗa da nema da kasuwanci da sana'o'i almakasib ka je ka yi noma at-tijarat ka je ka kasa kaya ka sayar ka ci riba as-sinaat ka yi kiwa ko ka yi kafinta ko ka yi tela Allah ya halatta wa inna ma harrama Allahu al-ghishwa wal-zulma abinda Allah ya haramta shine al-ghishu magudi da zalunci cuta wa anna man qala bi tahrim al-makasib kuma duk wanda yace haramun ne bid'a haramun ne neman kuɗi haramun ne neman abinci haramun ne neman arziki fa huwa dallun mudillun mubtada batacce ne mai batarwa kuma dan bid'a kun ji inda asali aka samu wannan bala'in a Najeriya asali daga yan bid'a ne tsinannin halitta su suka tarbiyanci mutane shi yasa kowa ya haddace Qur'ani sai koma ya zauna yana ganin haramun ne ma ya shiga kasuwa haramun ne noma saboda yan bid'a ne suka haddatar da shi to kun ji karatu kenan na musulmi cewa dole ne kowa ya bida ya nema ya yi sana'a annabawa suna da aikin yi annabawa suna da sana'a kar ya zama baka da abin da kake yi ko an tambayi wani dan siyasa a Nijar kai me kake yi yace a bawa eh ita ma sana'a ce eh adawa sana'a ce ita ma in ka matsa waɗancan wuta za su kasu baka dan ka zauna lafiya da kai ka sami jami eh haka yake so ce me sana'a ka yace adawa shi dan adawa ne kawai wato gaskiyar lamarin jama'a na rasa inda wannan bala'in ya sarkafe in ba don wannan abin da na yarda da shi ba dan bid'a ne suka tarbiyanci mutane in ba haka ba ban ga dalilin da me yasa za a ga malami a kasuwa sai a rinka istigraji saboda ba malamai a cikin kasuwannin mu ba malamai a ofisoshin mu a titunan da direbobin mu babu malamai babu malamai ba sa shiga harkar komai saboda haka yanzu abin yake zama bako ina fata an gane idan yanzu aka ce yau ga malami an bashi minista ko kwamishina ko malami darakta ko famsa istagribin sai mutane su ta mamaki a man sami ina da haza fil millatil akhirah na sannan hamdulillah batila ka ga yanzu wannan kuma to ku ce mini me yasa addini ba zai wulakantu ba ya zama malamai da za su faɗa suna tsoro jama'a mun fahimta tashi dai kun gani gashi karatu ne cikin aqida ne abin yazo amma kun ga gashi yana cewa wa anna mimma na ataqiduhu abin da yasa yake faɗi wannan magana zaka zo ka ji saboda sufaye ne ke da wancan karatu karatun cewa sana'a haramun ne na ga muku wani shedani shi dan kala kato ne ma bid'ar kan bid'a idan ya shiga wani larura ta kai shi cikin kasuwa ko mutum daga ana sauke shi a mota sai ga ya tattara rigar shi haka haka in ya shiga kasuwa ka ce an yi ruwa ne yana tsoron kada ruwa ya taba shi sai ga yana kakkaucewa sai ya taba rumfan ne tsoron Allah ne kar ma ya taba teburin kasuwar kai shiga wutar jahannama duk wannan yan bid'a ne tsinanin halitta kuma ba ku ji ba sun fi kowa son kuɗi ba idan baka san dan bid'a haka ba ko to har yanzu jin labarin dan dan bid'a ya fi kowa son kuɗi idan dan bid'a ya gane zai samu kuɗi a wurin ka ko to ba dan izala ba ko kai ne izala zai maka ladabi sun fi kowa son kuɗi sun fi kowa son duniya yadda kaga Allah ya sun fanta yahudu ko la tajidannahum أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا والله سوني sun fi kowa son duniya jama'a na yi mamaki kwanaki da muka zauna da wani babban dan siyasa yanzu cewa ya suwa ne a ce suwa ne malamin ba kasan nan ba mun shiga uku ba yace duk sanda ya haɗu da kai abin da yake so ya gaya maka motar shi ta tsufa ka ɗebi kuɗi ka bashi ka kawo katuwar jib ka bashi na ce a haba ɗan kai daidai a wani ya fi ƙarfin jib ya ce ya ne ce ya ce wallahi ba san da za ka haɗu da shi bai maka kukan haka ba sai ya san kai ba mai dawowa ba ne